أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين
yawa wato jiya mulilancin 'yan wuta wanda suka bi shaidan wanda yake batattu shi ne allah ya ce to matattaransu duka wanda aka musu alkawarin gamuwa dukansu cikin jahannamu ne kuma jahannamu tana da ƙofofi guda bakwai yadda muka faɗe su kowane kofa kuma yana da yankin masu shigansa maksum wanda aka raba su dama an raba su don zuwa su gabu allah kiyaye mu to shi ne malaukin kace ita wutan jahannamu tana da gida- gida bakwai ne amma farko shi ne jahannamu wato kamar ita ne mai ɗan sanyi allah kiyaye mu daga ita daga ita jahannamu din sai kuma wanda ta bi ta ita ta fi ta zafi ita, wanda ta fi ta na yahuda ne shi ne ake cin lazza wuta na uku kuma ita ne na nasara su ne hudama duk abin da ka jefa shi kafin ta yi abin sai ta duddugar da shi sunan kuma sai sa'ira na sabi'awa sai sakara na majus sai jahimu na masu bautan gunki muka ce sai hawiya na munafukai wato gidan kasa-kasa duk da dama da rakatu ne kasa-kasa-kasa kowanne ƙasa ya fi zafi to ƙarshe shi ne wutan munafukai ta fi zafi har ta fi na kafirai fa Allah ke yanzu innal mutaqina kazan masu tsoron Allah kuma fi jannatin suna cikin aljanna wa da idanuwa mai gudu aljanna da idan ruwa guda hudu masu gudu da ruwa da giyan aljanna da madaran aljanna da zuma aljanna Allah ka sa mu ne masu ganta su ne wanda suka kiyaye kafirci su ne mummune su ne suke da wayannan suke da wannan mashiga guda su kuma guda takwas ne Allah ke bikin ƙuruwa sai a ce musu ƙuruwa ku shige ta da salamin da aminci babu wani abin da zai firgita da ku a cikinta adini na kuna amince kuna amince
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا من سوء ما في قلوبهم وتكين zuciyarsu min gillin na keta dan aljanna wa babu wani wanda yake ma wani keta an ce wannan a cikin zuciyarsu shine cutakun zuciya kaman hasada kaman girman kai kaman ujubi karka jin wakafi wani kaman kiyayya kaman baglawu to duka wannan an cire a zuciyarsu in masu yan su muminai in an zo da su aljanna sai a tsayar da su a kofin aljanna tun ba su shiga ba to a wannan nan ne Allah zai rama ma kowa wato in akwai wani abu amma zuciyarka ta kai da wani ko za ku ga muka tuna sai Allah ce kowa ba ruwansa da hasada ba keta ba kuma wannan din kuma shi ma wani imani sannan sai a ce ku shiga aljanna saboda ko ka gamu da wani wanda da wani kiyayya ke tsakanin ku san ma ba za ka tuna ba sai soyayya kawai babu wani algushi ba hasada ba keta to su suna son yan aljanna shashi su suna son shashi ka san kuma sha'anin mutum ne wanda yake son mutum ya zama tsakaninsa da wani makiyinsa ba kiyayya balle keta to haka sun samu safa'u watsaka da suka alkawari Allah ce make mu Allah samu wani samu wani abu ihwanan dukansu sun zama yan uwa kowa na son kowa alasu suna kan gadaje mutakabili na sun fuskanci junansu la yanzu ba'duhum ila kafa ba'duhum ko du wani bai duban keyan wani kowa don an jera gadajen na haka shi ne dama kamar zaman masu ambaton Allah akan yi haka ne kana kowa yana ganin fuskan kowa don wato in ya zama na har inda wani zai sadi sai ka waiwa ka gan shi da ba daɗi waiwayon ma ba sa ka ba saboda haka kowa yana ganin kowa Allah ya taimake mu لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نسب نسب وهلا kaji ka wahala ba ya shafin su ko kaɗan wa ma su kuma ba su zamo min ha cikinta bin mukuraji na za a fitar da su ba har abada in mutum ya shiga har abada ya ɗari saboda haka bayi tsoron zai fita saboda haka neman duniya ma abin da yake sawa kakan ga an wahala ko kana da arziki kana wahala don kana tsoron kada talauci zo same ka to aljanna haka ke abin da ka samu shi ke nan dadin da kake ji an ce maka har abada ba zai kare ba ba sai ka je ka nemo don wanda ka danga kai kare Allah ba irin wannan wannan halin yan aljanna ke to kuma nabi
نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم
Allah ya ce nabi ka ba da labari kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka ba da labari mabibadiya bayina ka ce annini ana ni ne algahuru mai yawan gafara Allah ka mana gafara arrahimu mai jin kai to sifan Allah ke da ya ce a gaya mana annabi ya gaya mana bayan Allah masu sabo to shi Allah mai gafarar zunubi ne kuma bayan gafarar ji kai ka gaya mutu kada su ɗaya bitarmani da rahama na ko mutum mai sabo ne to kada ɗaya bitarmani da rahaman Allah inda yana da imani kada su ji tsoron azaba na kullum su rika suna ni Allah ni zan tausu dan mai musu da gafara ne kuma ka ce musu su gaggawan tuba gare ni ko mutum yana da laifi to ya gaggawan tuba ma Allah kaga Allah karfafa wannan jimla da lafuza uku yace ka ba su labari ni ni ne mai gafara mai jin kai wannan saboda girmamawa ne ake sanar da wannan jumla wato girmamawa ne ga muminai don su tsakaninsu da Allah ba mai yankewa ba ne kuma ba mai ɓaci ba ne Allah ka sa mu zama- haka ya zama gare mu yawwa وأن عذابي هو العذاب الأليم su kullum kullum ko su kullum su koma ga Allah don Allah shi ne mai gafara mai jin kai koyaushe bawan Allah ya zama a cikin sifofi an fi fil'abdi a wasu mutane da tattali ko da mutum yana da sifofi masu yawa to wanda na sa Allah ya fushi da shi to Allah ce a gaya masa shi Allah mai hukunci ne da rahama ba zai kama shi da laifin ba matukan mutum musulunci ya gabata to kuma ka ce musu wa ana zabi azaba na kuma ga masu sabon da ba su tuba ba huwal azabu shi ne azaba al'alimu mai rarradi idan mutum ya je ya shiga azaban Allah kiyaye to azaban Allah kuma mai radi ne
ونبئهم عن بيت إبراهيم
Mhm. Wa- wato Allah ga mutum da ya same shi wato baratu bin samitu ya ce annabi la- labari ya san mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da bayan Allah sun san gwargwadon yafiyan Allah da sun san abu lahi mata wa abin da sun san yawan alherin Allah to da mutum ba su bai tsantsani ga ga aikata haram ba ma don Allah zai gafata masa da da wa- ku- da kuma sun san azaban Allah to da- dukansu to da da da jama'a na sau da ya haɗa kansa wato da ya san azabin Allah yadda ake yi da shi kansa ya kaskansa wata wasu jama'a na sabon annabi an wuce su suna dariya Allah ya ce annabi ya ce yanzu za ku yi dariya gaba gare ku ga wutan jahannama ka tabbata ka tsaye da wutan jahannama da za ka yi dariya ina ina ai ba- ai wato a zaman duniya babu wani amfan ciki matukan mutum ba ya ga ya mutu an masa hisabi ya tsira ba Allah ka tabbake mu wajen biyun ka ba su labari na biyu kuma annabi Allah bi Ibrahim ga bakin nan na annabi Ibrahim su goma sha biyu ne mala'iku ko su goma ko kuma uku amma lallai a cikinsu akwai jibrilu ka ba su labarin abin da ya faru ga wannan wannan mhm, ya tabbatar da annabtin annabi muhammadu sallama tun da farko shi ne ce ba- ka ba su labari na bakin annabi ibrahim sannan ya biyar da an bato da tauhidi sannan kuma ya biyar da kuma halittar annabi adamu da abin da ya tsaye da shi na na da, da, da, da kuma yan adam dukansu abin da ya tsaye mutu na sa'ada da shikawa wato arziki ko tsiya Allah ka mana arziki sannan bayan haka ya biyar da su da kisan annabi ibrahim ya ce to ka ba su labari bakin annabi ibrahimu menene استغفروا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون bakin annabi ibrahim in zahalu alai yayin da suka shiga gare shi hakalu suka ce salama aminci wato na kira ba su ce assalamu ba sai suka ce salamu gaisuwa wato aminci ba su ce assalamu alaika ba don in an yi masa ma'arifa ya fi amintar da rai to shi kenan suka ce masa laman kala ibrahim sai ya ce masu shi ma salama wato gaisuwa na kira to in za a zuwa lai da suka shiga gare suka gaya masa wannan shi ma ya amsa musu da wannan lafazin kala ibrahim ibrahim mai karamci ne maza aka je aka shirya musu abinci aka shirya musu abinci to lamma alayyamul akla yayin da ya bijar musu da abinci a kan su ci sai ya gaba su ci ba kaga dama sun zo sun masa gaisuwa na kira gashi kuma ya mutu karamci na abinci bai ci ba kaga alaman wata kaman ba su yadda da shi duk nan sai ya ce ina mu minkun gare ku waje luna muna fahimci wato muna tsoronku bako ya maka gaisuwa bai ma'arifa ba ka kawo masa abinci kuma ka ga bai ci ba to saboda haka akwai alamar rashin yadda su na ka ce mu muna mu muna tsoronku ƙalu sai suka ce la taujar karka tsorata inna mu mu bashi duka za mu maka albashi gulamin da ɗa da aka samu wani yaro alimin mai yawan sani albishin muke maka mu cin abinci ba bai kama mu ba ba mu ci abinci saboda haka kuma mun maka albishin da ɗanka mai yawan ilimi shi ne annabi isaka ko kuma annabi isma'ila kamar yadda haka ba a cikin suwatu hudu to shi ne ba bakin da za a ji tsoron su bane kala
بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون
kala ya ce musu a bashatu muni famun albishir da ɗa ala an masaniyar kibar kan bayan tufa ya shafe ni ma masu tufa ya kama ni wani albishir zamin da ɗa fabino da menene wani abu ne tubashirin za kuma albishir wamma ya faɗa na mamaki ne ba wai yana ga dama ikon Allah ba wato jin daɗi ne ya sashi ke wannan magana da me za ku ba wannan albishir wato yana mamaki shi ga shi tsoho bai da yaya tun da ga shi kuma zai samu ɗa kuma an ce masa ɗan ma mai yawan ilimi ne Allah ka ba mu
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الخالدين قالوا suka ce ibrahimu bashir na haka mun maka albisu bil haqi da gaskiya ne fa da gaskiya ne gaskiya muka gaya maka wala ta kunu kada ka zamo min alqanidina da cikin dai masu dai bitamani daga rahaman Allah bane ai da rahaman Allah ne in ka Allah ya ce zai ba kuma ya zaka dai bitamani kala قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
kala annabi yaqubu annabi ibrahim yace musu wa man yagnadu wane ne zai da yadda tsammani ai ba mai yagnadu ko yagdidu ba mai ɗaya tsammani min rahmatar bi daga rahaman ansa in an ce rahama ne na Allah kan ai ba mai ɗaya tsammani inna illa su sai batattu sai kafirai amma wanda yake da imani ai ba abin da Allah ba zai iya ba saboda haka ba ɗaya tsammani ne ba mamaki ne na jin daɗi ta jiri kala قال فما خلقكم أيها المرسلون
sai ya shiga zance da su kala ya ce ayyuhal mursaluna ko wayannan manzanni kuma har ba kun mai sha menene shanunku me ya kawo ku bayan wannan kuma menene shanunku
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
kalu sai su kusa sha'aninmu kuma na biyu inna mu usulna an aike mu ila kaumin zuwa ga mutane na annabi ludu mujirmi na masu sabo wannan duk albishir aka yi ma annabi ibrahim samun ɗa da halakar da mutanen birnin sadun mutanen ludu yaga kafin alkawami ludu mutanen ludu lilaki mun zo kuma na biyu za mu halakar da su
إلا آل نوح إنا لمنجوهم أجمعين
illa ala ludu sai dai mutanen gidan annabi ludu da inna mu lamuna mu za mu tsirar da su azmai na gaba daya masu imani su da mu tsirar da su amma akwai wanda ba za mu tsirar ba a gidan ma annabi ludu waye shi إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين illa ma sai matansa munafuka kafira kaddarna mun kaddara ita kam inna ita lamiyar gabiri tana cikin halakku albaki na masu wanzuwa a cikin azaba saboda kaficinta ne ba don wani abu ba Allah kamar na rabo kaga ma- mata ta zauna da annabi Allah amma saboda maunafanci ita ita sai za ta shi wuta Allah sauke فلما جاء آل نوح المرسلون
Falama yayin da almursa nuna manzannin ya alamun suka zo ga mutanen annabi lulu. Kala, قال إنكم قوم منكرون to shi ma annabi lulu, annabi lulu shi ma ya yi inkarin su gama annabi Ibrahim. Don annabi Ibrahim da suka ce za a halakar da mutanen birnin Sadu. Sai ya musu tambaya. yanzu yace yanzu kuna ganin a cikin gari akwai mutane arba'in masu imani da halaka da su su- suka ce babu halakawa goma halakawa mutum guda yana ta in akwai allah zai halakar da gari to sai- sai sai suka ce babu to shi ma annabi lulu da suka zo gare shi sai ya ce innakun ku kawon mutane ka ne mun karunu abin masu abin da ake gada ba mu san ku ba la'arukun ba san ku ba domin sun zo mana masane a sifar samari kyawawa kuma ya san aikin mutanen garinsa za su ba shi kunya shi ya ce ku ba mu san ku ba ko kuma ku ba ku san garin nan ba shi ya san ku zo mu je.
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون kalu suka ce balbari lulu jina ka mun zo maka ne bima ka yi da abin da suka zamo mutanenka yamta wanda suka yi jayayya fi gare su abin da suke kwanto na ko kwanto na azaba nan shi ne muka zo maka da shi saboda haka kada ka yi gaddama ka- kada ka mana gaddama ba ku- ka- ba ka san ba mun zo da alheri ne
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون wa atainaka mun zo maka lulu bil haqqi da gaskiya shine azaba wa mutane masu saban Allah inna mu la sadiquna masu gaskiya ne a cikin fadin mu da muka fada gare ka kai dai fasiri فاصل بأهلك ببدء من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
shikenan mata munafukan sai ta aika wa mutanen garin a gidan ludu ba akwai baki wato su zo su yi sabon kenan to saboda haka ludu ya san ya yanzu ya san abin da ya kawo su shikenan fasiri ka tafi da daddare da halika da iyalanka bigidi milalai a cikin yankin dare wata biyu ka biya bayan bayansu in mutanen sun wuce to kai kuma ka bi bayansu wala ya tafi minku adu kada wani ɗaya daga cikin koyoya balle ya gaba abin da zai samu garin Allah so liyan layara don kada ya ga azima ma yanzu da biyu babban azaba wanda zai sauka mutane zai su duka gaya musu su tafi amma kada su waiwaya
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقتوح مسلمين
wakalaina muka hukumta ilai zuwa ga annabi nudu an zalika al'amar wannan al'amari an da dabiyar haɓulai bayan wa'idan mutane makduhun abin yankewa ne mulbihi da su ba bala'i dai sakon su da zaba Allah sauƙi mana halin ministri salim wato halin da za a tumbuke su gaba ɗaya da asuba
وجاء أهل المدينة يستبشرون ahalul madinati mutanen birnin sadum waje sai suka zo wahum su ne mutanen annabi lulu lokacin da aka aika musu a gidan annabi lulu ba akwai baki samari kyawawa su ba san mala'iku ba ne sai suka zo ya san su suna murna suna albishir halin ɗaban a kayan kwaɗayin fifi lifashiti za su aikata mummunan abu wanda ya mutu tun daga annabi nudu sai zamanin wannan zamanin ƙarshe shi ke nan قال إن هؤلاء بيتي فلا تقضبون
da suka zo suna munna akan da su yi abin da suke yi kalu sai annabi nudu ya ce ina haula kun ga wayannan mutane laifi baki nan da Allah ba za ta wula wani kada kun yi taddali ka san ba wankan an munana masa kai ma an munana maka to baki na ne kada ku kun yi taddali wata واتقوا الله ولا تخزون ku kuma ji tsoron Allah wala tuhzuni kar ku bakanta mini ki ci kada ku bakanta mini ciki iyan dogare su bibil fashati da aikin alfasha bin da su Ku- ku ji tsoron Allah kalu sai suka ce قالوا أولم ننهك عن العالمين kayu sai suka ce kai lulu a walam na haka da ba mu hana ka ba an alamin daga bayin ba kunta mutane dama mu fa mun ai mun ce maka kai kai kai, kada ka yadda kai ba don mu ba za mu bar abin da muke ba
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين kala ya ce wa mutanen garin kun ga haulai wayannan banata ‘ya'yana ne mata in kun tuba in kun so kuna aikata sha'awa to ku aure su ka ku- ku- ku biya bukatun ku amma kar ku kada ku ku tashi baki na ma turidu abinda kuke nufi na aikata sha'awa shikenan to ku aure ‘ya'yana
لا- لأخبرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Allah ya ce la'amurka na rantsa da rayuwarka nan kaji amina babban babban al'amari rayuwar annabi ma kaga Allah da shi zai rantsa wa hayati da rayuwarka inda musu mutanen lafi sakasin suna cikin magaginsu ya mahu da suna da yamma su tafi su dawo su tafi su dawo akan za su suna ganin bukatun su zai biya shi ke nan فأخذتهم السيئة مشركين da su- suna haka da suka zo da daddare sai su- sun mutanen suka bugi fuskansu duk wanda ya zo sai ya makance sai suka ce kai nudu za ka san abin da zama maka gobe shi ke nan ba sanin musa ya zo sai kawawa ta kama su ba su kai gobe ba mushriki na da hanci rana ta keto kenan sai bala'i kuma ya sauko gare su Allah mai iko mumu وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم نجاة من سجين
fajalla muka sanya aliyaha saman garin safila shi ne kasan garin wato aka daga su sai da aka yanke su da duniya sai kuma malaka jirgin sai kima ya fi kai da garin suna sai su- su- su- su- wato wa- wasu sai aka juya su an daga su haka sai aka juya su haka su suna kasa kasan garin kuma takar tana kansu Allah kiyaye to shi kenan da ya rafa ha jibrilu ne jibrilu ya daga garin illa sama ya zuwa sama wasu kada sai yadda garin nubata ila tana juye a kan kasa an juya ta Mhm. wa amgarna muka yi ruwa alayhim kansu wani yin ruwa ya ce hijazin duwatsu na ka jefe su min ji- su ji daga dafaffen wutan jahannama sai aka kawo aka aka jajjefe su suna suna suna suna kasa din amma garin kuma ya kama da wuta ka san bakin gundu mutum da yake dama ainihin azaba su zai kama da wuta to suna kasa ga kuma duwatsu na wuta daga sama to me إن في ذلك لآيات للمتوسمين inna za- ka san bi zalika cikin haka cikin haka abin da aka ambata nan layatin akwai ayoyi na nunin Allah shi guda ɗaya ne amma mutawassimi daga masu lura linnaziri daga masu duba almutabir su masu lura da- to sai- da- akwai ha- haka gare- akwai gare su to
وإنها لبسبيل مقيم wa'ina haka santa ka san wannan alƙaryar lulun nan da sabilin lallabi sabilin tankar tana kan hanyar goron shawa idan za su tafi za su tafi sham bai gun launin da gun bai shafe ba alaman gun a fala kagan da ko to saboda haka yana kan hanyarsu afala ya tabiru na bihim ba za su lura da wayannan abin da ya same su ba Wa- wato um, wani malamin ya- ya- ya gaya mana shehu siddiq umar ya ce shi ya taba zuwa gun ya ga kamar tabga ne haka ya baki kawai ruwa ne haka a- a- a- abin kowa ya zo- zo zai zo har yanzu gun bai shafe ba yadda aka yi haka yana nan da bakin ruwa wanda ruwan ma ba wanda zai iya amfani da shi Allah kiyaye إن في ذلك لآية للمؤمنين innaka san fi zalika cikin haka cikin wannan la'ayatan akwai aya abin lura lil mu'mina ga masu mu'mine don kada su aikata aiki wanda ya shafi irin wannan mummunan wannan mummunan azab a ba an dade rabonta da duniya sai a wannan zamani a cikin wannan al'umman ko ta faru Allah sauke mana har za ka ji wai a ce namiji suna auren namiji ba kunya ba tsoro to to wannan duk abu mai muni ya zo a wannan zamani kama abu mai kyawu ma yana nan a wannan zamani mutanen kirki suna nan suna bautan Allah amma mummunan laifin duka ana yin sa a bayan kasa mu je
وإن كان أصحاب wayan gana samun ليلة ظالمين lokaci ko da yake mutanen rukuki mutanen rukuki gailatu shajarin bi kulmi maryana wani rukuki ne wani na- na- na- na itatuwa a kusa bindin birnin maryana su ne mutanen annabi shu'aibu to su ma sun zama da zalimi sun zaji kansu sun karyata annabi shu'aibu
فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام
to shi ke nan fanta gamna sai muka yi guba minhum a kayansu muka musu azaba bi shiddatin hari wato su azabansu rana ne ta yi zafi ta yi zafi shi ke nan sai Allah da ikonsa sai ya yi hadiri a bayan gari sai duk mutanen garin suna zuwa da mata maza da mata wai za su sha inuwa sai lokacin da suka gama tattaruwa gaba ɗaya sai kuma hadirin sai ya zama wuta sai ya kone su kamar yadda fara suke kuna to Allah kiyaye wayannan masu mutanen annabi shu'aibu din ma ai labimamin suna kan hanya mubinin bayananne shi ma inda suna tafiya sham suna ganin su a gundun aka kona su a falata biruna bimin yanzu ba za su mutane maka ba za su lura da zau abin da ya same su ba a sun san sun ji an ce wasu ne aka halaka su saboda sun sami annabi allah shu'aibu to hatta qarabu min halaki sannan Allah ya aiko ita wannan wato zafi kamar zafi irin na rana ya yi tsarni har mutane suka kusan halaka ya turo musu girgije shi kenan suka tattaru sai da suka tattaru dukansu sai Allah ya yi umarni kuma shi girgijen shi kuma ya zama wuta to da shi Allah ya halakar da su Allah bayan da bayi ba halakarwarsa iri ɗaya ba ne kawo wasu su kasa aika juya da su wasu kuma wasu kuma ba wannan ba wasu kuma tsawa ne na mala'ika wasu kuma girgije ne mai sanyi sai ya kama da wuta soko ne to Allah bayan da bayi saboda haka Allah abin da ya ce kada a same shi in an same shi abin da bai baya kuma mutum ya ja mu kansa Allah ki a yi
wala ta taka zaba sahabu hijril mursalin
wala gala ji kan kazzaba ashabul hijri ashabul hijri mutanen hijiru kazzaba sun karyata al mursalina manzannin Allah wato wani fili ne tsakanin madina da sham a nan samudawa suka yi suna samun hijiri saboda sun karyata annabi salihu don annabi salihu ma balarabi ne to su a tsakanin madina da sham ne garukansu da domin shi karyata annabi daya karyata manzannin allah ne don duk sun zo a kan la'ilaha illallah in ka karyata kowane annabi to ka karyata la'ilaha illallah to sun karyata manzannin Allah sun mutanen ashabul hijiri sunan hijirin gari ne hijiru واتيناهم من باس آياتنا آيوهم أتاقوا تاقوا ne Allah ya ba su fakaru suka zamo an hagare ka murini na suna kauta kai su suka roƙa a ba su taguwa Allah kuma ya ba su amma yau ta sha ruwa gobe su tatsi nono su kuma jibi su sha ruwan za ta kuma ta shanye ruwan duka rijiya suke da shi to da haka Allah jarabe su wa kanu sun zama su ma manya ne su masu mudawa wa kanu sun zama yan hituna suna sassakan milajibal daga duwatsu sukan sassaƙi butan gida amina suna amince idan mutum ya yi aure sai ya ɗauko babban dutse sai ya zo ya yi abin da sassake cikinsa duka ba sai da ne ba ruwansa da jinka ka tuna mutumin da ya dutse ya ɗauko ya zo ya ajiye sannan ya sassaka ya shiga ciki yana kwana to sadda da wannan ƙarfi nasu su ne kuma suna amince a garurukansu lafiya ba hazarin musa ya fi su ma sai hatu tsawa ba hazarin sai ta kama su musulmi da suka wayi gari suka wayi gari da tsawa Allah kiyaye mu minan samari wanzanar zumin arzi wato tsawa daga sama da kuma girgizan ƙasa kasan girgizan ƙasan ma shi kanajinsa bala'i ne lokacin da suka datsa taguwa labarin hudu ya gabata shi annabi salihu ya ce musu to azaba za ta sauku kutu a cikin kwana uku fuskansu da sun dazatan nan fuskansu zai baki zai ja a zai fasi washe gari zai ja washe gari zai baki to bayan wannan kuma to su tabbata za su halaka suna ganin gaban wasa ne allah su nufi ne
فضاء وليهم ما كانوا يكسبون
ma kanu ya abinda suke tsubururi wato na daga ginin birane da tayar dukiya da suke yi kuma an na hannun da musu magaji ba da zaɓin Allah sun ba dukiyarsu da gidajensu masu aminci dinnan wanda yake cikin dutse ko ai aminci ya samu wajen zaman lafiyarsa ga su suna da dukiya masu yawa amma kuma da azaban Allah ya zo bai musu magani ba shi wannan tsawon da ya yi da girgiza idan mutum ya tashi sai ya fadi da haka suka halaka Allah kiyaye mu fasfa وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
wa malam na samawati wal ardi ba muhajjisan mai da kasai ba arada anhu irada wa sammai da kasai ba mu halice su ba kuma bainu ma da abin da yake tsakanin sammai da kasai mu kenan to ba hala illa bil haqi sai da gaskiya Allah baya basa wai na sa'a ta kasan sa'an tashin kiyama kuma la'atiyatun mai zuwa ne ba makama farji za kullu ahadin bi amali da saka ma kowanne mutum da aikinsa in ka so ka yi aikin alheri ka tsira Allah ka samu ne in ka kuma ka yi aikin sharri ka halaka amma lallai za a yi tashi kiyama fasfa annabi ka yafe ya mamudu ka yafe mutaninka an sama ya biya ajami da mai kyau a halin almu ka kau da kai ka basu ka kau da kai ka basu duk abin da suke maka iralan kau da kai la jaza babu firgita fi cikinsa amma wannan lokacin da ba aiko ya aice a yaƙi ba ne yawa amma lokacin da aka ce a yaƙi mutum ya yi kafin sai a yaƙe shi
إن ربك هو الخلاق العليم inna rabbaka ka san ubangijinka Allah huwal halaku shi mai halitta ne mai halitta mai yawan halitta mubalaga ne da kulli shay kowane abu Allah mai yawan halitta ne halittan Allah ko kai waye ba za ka iya sanin dibliban su ba ka duba kwari ma iri iri kaga wani kalman bai da amfani shi kuma abun Allah yana da amfani wani dan kankani wani yana da dama wani yana iya cutar da mutane wani ba zai iya ba akwai kuma wanda yake kankani ne ma mai cuta kamar su kusu kusucin naka in yi abu ya girma su kunama in yi zuwa zuwa su mutiji kowanne Allah ne ya halice shi wanda wani halittar rahama ne wani halittar kuma azaba ne da Allah kiyaye wala kadata inaka
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم wala kada hakikan annabi atainaka mun ka maka mun baka sab'an bakwai min masani daga biyun ta ba wato shine fatiha ke an bashi sallallahu alaihi wasallama fatiha buhari da muslim sun rawaito li'anna tusanna don ana biyan ta ta kowace raka to saboda haka yi tana cikin mata sab'an min masani wato wato dalilin saukan wannan aya kuma dalili a san darajar fatiya wato saukanta wasu mutane ne suka zo daga busra binni ne da asirati binni ne suka zo madina a rana ɗaya da yahudun wurin zatu da banin nalini sun kawo kayan abin sayarwa na bambanci dama gun suke fatauci sun kawo abin fatauci waɗi da turare wajen wahid da zauhari to a lokacin musulma suna cikin kunci sai suka ce wannan kaito ina ma da namu ne da mun bayar da shi saboda Allah kada su basu da talaucin kansu wani su zo da ta kansu ba da na wani da na bajin shi sadaka saboda me domin su samu ladan infaki to shi ne Allah ya sauka ce a kada ku damu da wani ai mun ba ku fatiya wanda Allah ya ba shi fatiya ai ya ba shi komai ita ne ummul qur'ani to saboda haka kada mun baka fatim annabi mun baka fatiha wal qur'an azima da kuma alqur'ani wanda yake mai girma ai mun baka su idan an kana da fatiha da kuma qur'ani to ai ba za ka damu da abin da aka bai wani ba wani duk abin da aka bashi bai kai ba dama annabi ya ce wanda Allah ya bashi alkur'ani ya ga cewa Allah ya bai wani wani abu wanda ya fi nasa ya ce ya wadakanta abin da Allah ya darja in Allah ya baka ayoyin qur'ani to ya baka komai kada ka raina ya gama maka kyauta saboda haka to an ba su an ba fatiha da kuma alkur'ani babba ne
قدمنا إليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وخفض جناحك للمؤمنين
la ta muddanna ineka kada ka bude idanunka ka gani lama mata nabi azwajin ga wani abin da muka baye iri-iri minum nasu don mutum an bashi nau'in kayan duniya kai Allah ya baka alkurani to kada ka raina in ka raina kuma ka raina abin da Allah ya daraja idan mu abin da Allah ya daraja ka raina shi ne za ka yi kai ma za ka wahala to saboda haka Allah mun gode wala ta rana lam kada ka yi bakin ciki kansu don ba su imani ba wa abin da na kai ne ka sun koyar da fuka-fukinka hammatanka ke nan lilmumin ga mummune wata ma'ana ka tausaya ma mummune kawai amma wani abu duk bayan abin da tun da an baka kulani to ai an gama maka komai mun gode wa
وقل إني أنا النذير المبين wa kulka ce inni ni ana naziru ni ne mai gargadi na azaban Allah ga wanda bai imani ba al-mubinu bayyananan gargadi saboda haka wanda bai imani da Allah ba komai ya samu cin da bai samu ba wanda ya imani da Allah komai ya rasa shi ne ya samu Allah mun gode kamar yadda muka saukar da azaba alal muktasimini kan yahudu da nasara su ne muktasimina a nan su ne a nan yadda allah ya sauka musu da azaba yahudu nasara to kada ka yi kudayin wani abu wabin hadisi a hadisi abubakar ya ce ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man utiyar ƙur'ana fara'a a hadar utiya minar duniya a filala minu faƙat saggara aziman wa'azama sagira ya ce wanda Allah ya bashi ƙur'ani kana iya karanta ƙur'ani kaga nan ma fatiya ya faɗi sannan ya duba wai wani ya samu wata nima na duniya yana ganin ya fi shi to ya walakantar to limauta to ya walakantar da babban abu da Allah ke baiwa shine Qur'ani ya kuma ya girma ku kankanin abu ita ne duniya saboda haka an Allah bai mutum Qur'ani ya ba shi kuma ayi sai duniya ya ce ko Qur'ani ya baka ko kuma a sura ɗaya ya baka to ka gode ma Allah ya ce in an yi musu a samu mutumin da shi yana ta karanta fatiya kai kan karanta ƙur'ani duk gaba daya kai ƙarfinku kai da shi sai ya ka samu bukatar shi ya kafin san ƙur'ani komai nasa babban alheri ne in an gama maka fanima amma ko don arziki man arziki ne wani allah zai samu hajjan yan turori goma din nan na sallah ya yi shi in dai bai walakanta ba wani kuma Allah ba shi izu wani kuma haka da har an wanda Allah kuma ya ba shi haddan Qur'ani amma kowa kada ya raina kowa shi kowa da abin da Allah ya masa su ne muktasirina ko kuma ba yahudu da nasara ba muktasimina su ne mutanen makka wanda haridu ran walidu ya kasa su kashi-kashi lokacin aikin haji ya zaunar da mutane duk hanyar da za a shiga garin makka sannan idan ba kwallo za su a garinmu nan akwai wani mutum mai magana mai daɗi amma ba wakacin ya kakkula da maganarsa zai ce muku manzon Allah ne to kada ku yarda da maganarsa to kuma a irin wannan sai zama alheri sun raba garin maka hanyoyin shiga maka duk su ne mutane su amma kuma in mutum ya shigo garin sai sai ya sai ya ga mahaukacin da aka sai ga ya ya ya ya fi kowa ina ai kai makasin da aka tuka gani ko to idan ya zo ya ga annabi ya ji maganarsa sai ga maganan ba na mahaukaci ne to da shi kenan to su ne muktasimina wanda suka kasa garin maka ta ko'ina za a shiga su aibinta annabi to kamar yadda Allah ya ke halakar da mutane haka Allah ya halakar da su ko kuma su ne yahudu da nasa wanda aka musu kaya daga azurati su ne to duk wanda ka ɗauka manansa duk ɗaya ne allazi na wayan da ja'alul qur'ani suka sanya alqur'ani suka sanya littafin su da aka saukar iri na kashi kashi aizawu yanki har suka imani da wani suka kafirce ma wani wakila ce mu almuradu bihim allazi naksa mu duruka makkata masu raba garin makka ne ya sudduna nasu suna tara mutane ga imani ga musulunci wa ƙaliba'alun su wasu kuma suka ce cikin alkurani za su suka ce shi annabin nan wai mutumin nan shi yana faɗa magana amma maganarsa shi ne sirri ne kur'ani wasu kuma suka ce boka ne su wa balim shashin su kuma suka ce mawaki ne wai kada a da shi to ka san mai wannan in ka shiga gari kai ma ka nemi garinsa su mutane goma sha shida ne amma daga cikinsu akwai walidu ɗan mugira kwanakin aikin haji suka kasa ƙofofin hanyar makadu da lallokin maka da hanyoyinta sai suka kasa mutane cewa la tattaru bi haza kada ku rudu da mutumin nan da ya fito cikin garinmu yana ce shi annabi ne to shi ma hukaci ne wai ji su sai suka ce abin da yake faɗan sirri ne wasu kuma suka ce boka ne wasu kuma sun ce sun mawaki ne to an ce musu muktasimina da yallon domin su sun kashe hanyoyin makka don su aibunta annabi to su jama'a goma shaidu ne suka sanya alƙalidu shi ne alwalidu da mugira shi yana a tsakiyar garin makka a kaba idan bako ya tambaye shi da annabi sai ce ai wannan wanda suka gaya maka ai sun yi gaskiya wato shi walidu mutum ne da mugira mutum ne kayato mai haiba to idan ka shigo gari shi ne suka saka shi kamar alƙali in ka tambaya sai ce ya gaskiya suka gaya maka mawaki ne ko kuma boka ne ko kuma mai sihiri ne to shi ne to irin wannan kada ya dame ka su ne wanda Allah zai musu azaba mu je فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون wa rabbika na rantse da ubangijinka annabi da ce ya rantse da rayuwar annabi nan kuma ya rantse da ubangijin annabi muhammad da na al'amuran za mu tambaye su mutane a yi nufi ma'ina gaba duk gaba daya tambaya kuma na kunyatarwa abinda ka san ka faya ba daidai bin to za a tambaye ka dukkansu za mu tambaye su amma kanu ga abin da ya maluna suke aikata ba me yasa suke wannan neman aibinta annabi to duk sai mun tambaye su Mhm.
فالسابقات وأعرض عن المشركين annabi fasga ka bayyana jima'atu umar da abin da aka umarni da shi kada maganar mutane ko mai sirri ko boka ko wamafi kada ya dame ka ka bayyana kuma ka shudar da shi wa arir ka kau da kai anil mushrika ga mushrikai wa hadha qabla al-amr bil jihad wannan dun gaban ba a umarni annabi da jihadi bane
إنا وكفيناك المستهزئين inna muna annabi kafai naka muka san maka almusazi na bika masu izgili da aikanka to mu mun san isan maka bi halaki na kala- kullum za mu halakar da kowanne minhu nasu wa mu su ne manyan garin makka lokacin walidu dan mugira da asi dan waila da addiyu bin kaisi da aswadu bin aswadu bin mutalibi da aswadu bin abdulgusa su guda biyar ne manyan manyan kafirai shi ne allah ce sai na halakar da su ma'ana ba ma za a musu jiki ba aikin da suka yin za su halaka
الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون
falamma to lokacin da annabi aka masa aika da sallah da komai ana yabuwe ne da wannan a ta zo fasdabi mato mar ka keta da abin da aka amince ka fada fili a- ka bar buya ka fada a waje abin shi ne shi ne Allah ya bayyanar da addininsa ana yi a fili bisa a makka amma da wayancan mutanen masu shaidani nan sun matsa ayo ba dama a fita a yi addini ƙoƙar mara ya wuce to wato su mutane biyar ɗin masu wanda suka fi cutan annabi shi ne muka ce walidu dan mugira su ne cutarwarsu yawa ga annabi da kuma shashin musulmai amma in ba haka ba ai wanda suka cutar da yawa amma wayannan sun fi cutarwa shi walidu da mugira ya wuce wata ya ya- ya- ya- a fili yana tafiya sai ya wuce wani mutum mai talko ya kafa kifiya bayan nan shi kuma yana takama sai- sai sai- sai rigarsa sai ya ja talkon wato ka- kamar irin eh, ta- talko wanda ake ce masa tubau wanda an kare mutum yana yi yana duka haka tubau yake kan ka mota ya ce tutu ya buke ka to ya wuce shi sai sai ya zo sai ya tutu zai zama da wanda ya- ya kafa tubau shi kenan sai ya rike rigarsa a kan ya sunkuya ya ja rigar sai ya ki don girman kai yana tafiya tu- tu- kifiyar na sukarsa na dare shiga yana tafiya amma girman kai ya hana shi ya sunkuya ya cire kifiyar Ka- ka- ka- kaji manyan kafirai shi kenan da ya zama na haka sai ya masa rauni a makin gemansa sai kuma ta kibiyar ta ya kushe shi sai ta sai sai sai sai sai shi kenan sai rashin lafiya to da wannan kafan sai kumbura sai ya mutu sai kuma wa- asi dan wa'ila shi ma ya fita ne a kan taguwa yana yin lasarin nan sai ya shiga wani kwazazzabo da ya shiga kwazazzabon sai kaya ta soke shi kayan kuma kamar mai yadi ne a cikin tsakiyar tafin samusa to kafansa ya kumbura ya kumbura kamar wuyan rakumi shi kuma ya mutu sai a di ɗan kaisu to shi kuma kamar yadda ya faɗafi a cikin yadda mai hamziya da shirin suti wa gari yin kudin tafsiri wakada shi ma ya halaka bi an sarar kaihu allah sai ya sanya ɗiba yana gudu a hancinsa da idonsa da bakinsa ɗiba shi kuma da haka ya mutu sai abudu ɗan mutsalibu shi kuma jibrilu ya je da wani ganye kore ya jefa masu a fuska sai ya makance kuma idon suna ciwo sai yana buga kansa bango har ya mutu sai kuma a zo da ɗan abu mai gusa ya yi rashin lafiya shi kuma kishi kishi yana ta shan ruwa yana shan ruwa har cikinsa ya- ya- ya- ya- ya fashe su kuma ya mutu to wayannan mutane biyar mutan maka su ne wanda cutar su ma annabi yawa ya ce allah ga ka gawa ne ga ka ga walidu dan mugira ga ka ga wasi asi dan wahida ga ka ga adiyu dan gaisu ga ka ga aswadu dan mudalibi ga ga ga azadu dan abdu da gusa annabi ya yi addu'a da mutanen makawa sun zo sai to sai daga addu'a a jikin ɗaka ɗaki kafa sai suka ji annabi yana faɗin sunansu Allah ka ga kawa ne Allah za ka gawa ne to su wannan din to su ne Allah Allah ya sa musu suka yi irin wannan mutu na walakanci Allah ke yi الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
su ne allazi na wayan da ya alusu suke sanya ilahan ahara ubangiji daban ma da tare da Allah suna da wani Allah daban ban da Allah wakila mutulun wani tulamuni ma'ana sharri da alatu su to shi fasau ma hankali ya alamu da su za su za su san sakamakon abin da zai same su wajen ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم حقيقة من سني للتأكيد النبي من سني أن كي يليق صدقك ترجن كيك كنتك بما يقول سبب أبن تسكي قيامك da ƙarya ta kan da izgili yakan ɓata maka rai mun sani amma kada ka damu fasabbi ka tsarkake bihamdi da godin rabbika ubangijinka Allah tsarkake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa kun ka zama mina sajidin na cikin bayan Allah mai sallah ka bai za mu isa maka Mhm.
وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين
wa budu baka ka bauta ma ubangijinka Allah shi daya hata ya ce ka jinu har mutu ya zo maka Allah ka tubuke mu Allah ka samu bauta ma Allah shi daya har yayin da mutuwar mu za ta zo ta same mu alhamdulillah صدق الله العظيم
hajjin uba kan ɗansa wato shi ne ya bi shi in ya biya ma Allah kuma ya ciyar da shi in ya ce ya ciyar da shi in ya ciyar da uwansa in ma uwansa ba ta nan ya- ya- ya ya auri wata mata to ya ciyar da uban da matan in kuma ya zama da uban ma bai da halin aure ya aura masa mata ya ciyar da ita da ya ciyar da su to wannan haƙi ne kan da dukkan abin da ake sai biyayya to ya masa ba in dai bai saba ma Allah ba to ko menene in da uba ya umun da ya biya masa haƙin da kan mahaifinsa an faɗa wani lokaci sai na umaru idan ala tabbatar da shi wani ya kawo ɗansa ya ce wannan ɗan na yana saba mini sai dina umar ya faɗi yaro kai ka saba babbanka sai da ya gama sai ya ce masai dina umaru to ni ban da haƙi a kansa sai ce kana da haƙi a kansa haƙinka tun lokacin neman aure ya nema maka uwa na kirki in abe ka ne ya sa maka suna mai kyau in kuma ka data ya sanar da kai addinin Allah in ka balaga ya maka aure to a haƙƙinka shi uba ya gama ya ce to bai- u- shi uwana bai shi uwana bai zaɓa uwana bai zaɓa na kirki ba ya ce da yake su laraba ne sai ya ce ga ya su zaɓe ta baiwa ne bakal baiwa kaga dama ba bautar ba ladabtar da ita ba ita ma ya ce kuma bai sanya mini sunan kirki ba ya ce mai sanya maka ya ce samun sunana ya samun jemage ana kira na jemage ta ga bai samun suna mai albarka ba ya ce to kuma bai koya mini addini ba abinda ya koya mini shine in bi jakuna mu tafi gona su takarkari ne su garshi shanu in bi takarkari in tafi gona in yi aikin dawo shi ne ya ce ma ban kai aika ka saba masa ya ce to me ne maka ya ce ya hau takarkari yana tafiya yana waka da na zubi sai ya buge da bulala ya ce to aika gani ya ce lokacin da ya dama bai da karatu bai san abin da zai faɗa ba waka shi ne abin jin daɗinsa lokacin da yake waka nan shi ne da ka zo shi bai san kai bane sai buge ka saboda ka ga haƙin haƙin haƙin haƙin da ake kan uba na ba sai tambayar sa da ya ce ana shiga ta malam menene haƙƙin almajiri akan malaminsa ko kuma haƙƙin malami akan almajiri wanda idan ɗaya bai soke ba zai samu da kushin ubangiji
haƙin almajiri abun malami shi ma kama haƙin uba ne da dole mutum ya yi ma malaminsa biyayya don an ce kararashi mutum a cikin addinin musulunci ba a so sai dai haƙin almajiri da malaminsa ya dace ma almajiri ya rika rarrashin malamin sai da za su tafi surabin lafiya ya nemi albarkarsa shi ne shi kuma malamin haƙƙin almajiri a kansa ya tausaya masa ya koya masa addini ya koyar masa duk ilimin gaskiya da ya sani in ya biya masa
malam karamin da yaron zaun sun ta a wannan masallaci ka umarce shi da ya kama bakinsa to a nan idan ya kama bakinsa zuwa shan ruwa in aka zo bayan sallah zai biya wannan azumi ba zai biya ba amma daga lokacin da ya kama bakinsa zai azumin da ke gaba na baya kuma baya kansa kuma wannan ranar ba zai biya ta ba
Addu'a. ce Allah shi kai kamar ana fama da rashin lafiya da rashin rike alwala to zan yi irin wannan matsalar na ta saboda kamar sanyi ne da basu da mata masa neman addu'a Allah sauƙi masa Allah sauƙi masa wannan rashin lafiya don albarka Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi Allah shi kai kamar ana damar barin addu'a mahaifiyata ta rasu kafin azumin nan ma'amuran sadaka addu'a to Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya jikan dukkan iyayenmu da iyayen iyayenmu da mu kanmu Allah ya jikan mu sai wannan ce Allah shi kai kamar abu wani abun alheri da ya same ni nake neman maganin samu bai sa ni a addu'a Allah ya tabbatar da wannan to Allah ya tabbatar masa in kuma ya tabbatar masa Allah ya sai masa albarka Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta wa iyayensu Amin.
Allah gafata wa malamanmu amin Allah gafata wa malamansu amin Allah rufa mana asiri amin Allah ba mu lafiya amin Allah ba mu zaman lafiya amin Allah ba mu kwanciyar hankali amin Allah ba mu rufin asiri amin don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta asir kici Allah la la la wa la la ta'budu sunatu lillahi wa ma fi al-ardi wa la la yashfa illa man yashfa wa la yudilla shay'un illa ma sha'a Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu amin Allah kiyaye gidajen mu amin Allah kiyaye mana garin mu amin Allah kiyaye mana al'umma annabi amin Allah rufa mana su amin dukkan shari Allah kade mana amin dukkan alheri Allah ya bamu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya amin
alam nashra laka sadrak wa dana anta bukam bi Allah arfa'na laka dhikrak fa iza faragta fansab Allah ya mana dushi amin Allah ya sauke mana al'amura amin Allah ya biya mana bukatunmu amin duk mai bukata na alheri Allah sauke masa Allah ya raba mu da wahala Allah ya raba mu da kunci a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a ƴaƴanmu na musulmi da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da suna sana'o'i na rayuwa Allah ya kawai musu Allah shirya da mu ya sayar da su don albarka annabi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa adrakun ونزل الملائكة وروح فيها Allah mana albarka wannan taron namu Allah masa albarka don albarka annabi abinda duk muke nema Allah ba mu albarka abinda duk Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah turo albarka a ƙasanmu Allah turo albarka a garinmu Allah turo mana da albarka a gidajen angoyinmu Allah ya ba mu albarka a gidajenmu Allah ya ba mu albarka a hannayenmu Allah ya samu zama masu albarka na zanen alamu anta marjan abidu ayyuka wata zanen da mutu faƙaddar ma kamar يا ذو الجلال والإكرام إنك لا تنسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين